بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a shida ga watan Rabi'u Nustani shekara ta 1947 wanda ya 28 ga watan Septamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin tajridu tauhid al-mufid wallafan al-imam al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqarizi al-Misri al-Shafi'i wanda ya rasu 845 bayan hijira wata sati mai karatu ba sau da aka insha Allah yau za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka tsaya sati ta biyu da suka shuɗe karatu da muka karasa ranar lahadin wancan so akwai yan maganganu da aka biyo ni da shi sai na ga za mu yi dajiya kuna da minti biyar ne bakwai goma ya isa sai mu ci gaba da abin da za mu yi tun da dai ba wannan abin da muka yi lacca a kansa shi ne ya zauna da mu a nan ba a ƙorafe-ƙorafe da aka samu shi ne wato akwai masu cewa su suna da abin da za su faɗa kuma ba a ba su dama sun sun nakasha wasu daga cikin abubuwan da aka tattauna ba a lacca ta ɗaya da ta biyu sannan kuma musamman abinda labari ya dawo mun dan uwa da muke karatu da shi ya ji suna faɗa kuma shi ya dawo mun da shi na zamanin kuma sun tambaye shi suka aiko shi waje na ban na sun sakwato ya yi magana ce akan musamman ra'ayi da na faɗa na ibnu taymiya su suna ganin suna da ta cewa kamar ba a ba wannan fajan hakkinsa ba saboda haka dan me za a gama katu irin wannan ba ba da dama ai tambaya ba to sai magana ta biyu to ne shi wannan na rasa shi ma mu'ayyidi ne ko mu'aridi ne ba sani ba furo abin da muka faɗa ne ko a jasa abin da muka faɗa ne shi ba za gasa fahimta shi yana ganin kamar akwai wani wato sassauci da shi da wannan tambaya da malam abakar yayi akan aya ta sautu yunus yana ganin kamar akwai sassauci da muka yi kamar mun ke mana gas mun ke fasarawa da ganga wannan kamar wato mun nuna wani sassauci ne ko wani abu akan abin da aka samma akai ba na sa a sanna akan wani tsanani na fi san da a matsayin wanda yake tsaka tsakiya a usulubin qur'ani kenan wannan wata na sanyi wata na zafi haka usulubin qur'ani yake wani waje ka ga an yi tattauna sai kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin kaga wannan tattaunawa ne ake gaito mutane kafirai ne wani lokaci kuma kaji an ce sun kafirta kul ya ayyuhal kafirun saboda haka wannan shine usulubin qur'ani wannan ba za mu tsaya akan wannan ba sun da kamar yadda na faɗa wannan kamar yadda aka sani mu ba wai mu tsaya ne muna son mu dole sai mun dage mun tattauna wata matsalar da kowa sai ya fahimta a lokacin ba yadda kake son ka fahimta ka fahimta da wani wani ba zai gane ba sai a hankali amma ala ayi halin dai zai fahimci ina malamai suka dosa kuma zai fahimci abin da sa malamai suke da wannan ra'ayyukan shi maududi da na muke magana in an yi in an lura ma za a gaba shi ne ma ya fi ya fi jan hankalin katin baki da kusan laccan farko baki da ba ba ta maududin ba lacca ta biyu ma sai da aka fiye da awa daya nake tsammani kusan maududin ma minti talatin ne baki daya su kaga inda ana bukata a tattauna wannan matsalar ce to da ba haka zan yi ba da kawai zan zo ne ta tattaunawa amma wanda suka tambaye ni a zuwa tattauna waɗannan abubuwan su fa'ida suke nema suna son su fahimci abubuwa ne kuma babu dama ka zo kuma haka nan kawai ka wato dosa faɗa musu magana in ba ka wata su ce kana da musu wani wani karfa karfa ne sai na an fahimci inda aka dosa a cikin ina ne wato asalin sabanin ta muka magana da sunna muka magana bid'a sannan kuma muka zo muka cike akan masalihul mursala da bambanci da bid'a sannan muka bi muka yi magana akan maulidin shi kansa saboda duk shuhin da ake kawowa da aka wadanda abubuwan suke ake kai kawo abinda muka cike zuwa gare shi shine muka ce mulki zai zama abin da yake ba sunna ba bid'a ce saboda dalilai guda biyar zan sake maimaitawa ko da a takaice na ce na farko akwai wato kamantacciya da nasara da akai kamantacciya da nasara a ko da kai ka ce wannan wani da kake kai al'ada ce a wurinka ba magana ce ta addini ba to amma tunda ka raba shi da manzo Allah ka ce san manzo Allah ne kuma ka ce akwai lada to wannan ya zama al'ada ya zama addini in ka ce wai wannan al'ada ce kawai to me yasa ka kebance ta me yasa ka ce ka nuna falalanta me yasa ka nuna albarkanta me yasa ka nuna ka kirkiro wasu da wasu sabbin bauta da ake ma ubangiji a wannan lokaci da me yasa ka ce a angon ku sai ka yi kwalliya ma waje ka kula fitulu ka kula kendir ka sa wasu abubuwa na na ado wannan dai yana nuna maka cewa wannan al'ada ba al'ada ce aka duke shi ba an duke shi ne matsayin addini wannan sannan kuma abu na biyu da muka faɗa a wancan lokacin ce kuma za a ga yana yawan maimaituwa takarruru ko wa mu'awaratuhu bi takarruri sababihi wa zamani za ga dai yayin da aka sama in lokacin sa ya tsara zagayowa to yana tsara maimaita wannan abu yayin da zamanin sa da dalilin yin wannan maulidi sake maimaituwa za a sake maimaita shi to mu kuma shari'a musulunci kamar da na faɗa a wancan zama da abin da in ya je ya dawo za a sake maimaita shi za a sake maimaita shi ba wai don saboda gudanarwa ba sai saboda ana wannan ana tsammanin wannan zamanin ko wannan sababin da ya maimaitu ya da wata daraja ta musamman to ya zama addini shi yasa duk abin da za ku zo ku haɗu ku yi gangami ku zo ku ce za ku yi taro taro na ibada a da suna za a samu lalata wannan addini ce ba Allah kuma da zai halatta wannan to da an sarawa ya kamata ya fara halatta ma na kawo hadisi na ce ya ga sami su suna yin su ma bukukuwan su suke yi duk shaka ta zagayo Allah ya ce Allah ta'ala ya musanya muku abin da yake wannan alheri kaga shi wannan mutum da ake magana yana sake maimaituwa in sake maimaituwa da zamani sake maimaituwa kuma dalilin yin sai sake maimaituwa sai ga sake yi shi da shi kaga wannan ba addini da kenan sannan kuma abu na uku na ce sannan kuma su masu maulidi a shi wannan zamanin suke kirdado suke nema shine abin bidan su bi zatihi ba wai bi ghairihi ba wato shi wannan zamanin shi suke nema in ya mai shi wannan zamanin kawai suke so in ya mutu sai su farar da wannan kaje-kajen da suke yi sabanin wanda shi zai zo ya ce shi yanzu idan duk wani lokacin kaza ya zagaye lokacin za mu haɗu ne mai taron taron taron wato yan uwa da ake yi family family meeting ko ko kuma abin da za a zo a ce za a yi taro na dan hausa na je wani sake sa cewa kun ce ka a yi taron manzon Allah amma kun ce kun ce kuma a yi taron sahabbai to kaga duk wannan hada abubuwa ne sosai wanda shi kuku da abubuwa ne galibi in ana son ai magana ta ilimi to ba a zo ana kawo atifa ana kawo kun ce kaza kun ce kaza a sai ka tsaya bala ka tsaya a maka bayani ka karanta kai ma ka fahimci abin inda ya dace a shi maganan a wannan zamani da kuke so kuka keɓance shi a zamani ku kuke nema da zarar yi da awwal illa yayi sha biyu ga wata shi shi kuke nema ba wannan sa ba saboda haka da wani zai zo ce zai a rajab zai ce ba za ku ce bai dace ba a saboda haka kaga shi wannan ya zama daidai wa daidai yake da akan wanda yake wanda abin shi ta kebe mana ranar litini ta kebe mana ranar idi guda biyu karamar sallar babban sallah wannan abin shi ne haka ta mana ta amma kai wato shi wanda yace zai ci taron family meeting da shi da malam zai da malam amru idan suka saba ba za a ce dan me suka saba ba shi kaga wannan mutumin ake wannan gudanarwa da tartibi tartibi da tanzimi ne wannan wato gudanarwa ya kawo haka amma ba wai zamanin shi kai shi ake nema ba shi kuma wato bakon sahabai da ake magana a su an tambaye wancan ni ina daga cikin wanda na sake tambaya na tambaye su jagoran abu na ce ana kawo shi hohi nan da can a tambaye su me yasa suke wannan abubuwan aka tambaye su kuma gaya mana cewa a saboda a sati ne ake yi to duk da aka fara biyar kusan ayi sati yace kuma cewa da ake ana an sake mai mutuwa januwari januwari nake tsammani ko wani abu kamacin wannan saboda lokacin ka kawo su dalilai dai da kuma cikin iko Allah tun da aka aka wani itara wani abubuwan kun kafa na sun san sun canza musu salo ai ba ba yi bane ko wace ne sai ta baya ba da min kudi ya zo ba kuma wannan kuma kwanan ban nasu zai zo daga jigawa da aka zai zai karatu wajen da akan waɗannan abubuwan za ake ake taunawa kan sunna kan kaza kan kaza kan kaza to shi kaga shi ba cewa suke wannan lokacin na januwari ne in ba su yi ba to kamar wani abu ya rage su in su wasu ka faɗa ka ta samu matsala su ba sai wasu in ya mai mai ciwo mai mutuwa na shi da falalar in suka haka shi ba a samu magana saboda haka cewa da suke makon safai ko makon kaza ba yi da wani bambanci a ce wani makon ta tunawa da mala bakar gumi wani ba yi da wani bambanci wannan tartibi ne kawai wannan ko a ce makon za a dawo makaranta wannan duka wani abu ne na gudanarwa in ka gara maka juya kanka ce masanin ka ta dafa daga January ne ba daga September ba me yake ba wani abu a ciki a sannan kuma akwai wace keɓe ranar wannan ranar da aka keɓe ana ganin wa yana daga cikin adal qurbat yana daga cikin rana da ake ake ganin wato mafificin ranaku da ake samun failan ubangiji ake ƙara samun kusanci da ubangiji sannan kuma na biyar nake cewa ita ibada za ka same ta in dai ko Allah ta sharanta muku za ku ga an yi an an an mata cin baki da wani abin da ba a ƙara ba a ragewa da amma shi wannan kaga abin ya zama ba da wani ba wani wani kaidi kowa yanzu wannan gidan da aka yi a wannan shekarar wata shekarar ta zagayo za a ƙara wasu abubuwa da daban tun ba a yin kide-kide an zo ana kide-kide tun ba a yin raye-raye an zo ana raye-raye tun ba a kaza a cikin ireriya da mata da maza an zo ana yi za ka ga waɗannan abubuwan ba yadda za a yi su zama suna wannan su ne kudojin da na kawo kuma har yanzu a kansu nake ban da bajin wani abu da ya sa in canja akan wani ra'ayi shi ne dai na kawo to in wani na ganin cewa bai fahimta haka ba to ni ba na gaggawa ba na gaggawa to amma dai a sani cewa dai hujja shi ne قال الله قال رسوله قال الصحابه sai mu je wurin magabata su mana hukunci wannan shine abin da Imam Malik shi ma yake cewa yake cewa yanzu kaga ba magana da ai mukhasama ai jayayya ba yanzu misali ka kada ya bada dama an ta tabbata din wani ya ce ni ban yadda ba wani ya ce ni bai yadda to sai mu bari sai mu bar ra'ayin da wani abin da na fahimci cewa shine ra'ayin magabata abin da kawai na ga mutum abin ga abin da Imam Malik ya ga maka kaga kai in kana kokonto je kawai ne kokonto da me zai taunawa ka tauna saboda galibi shi wannan muqabala ko waye ba kawai shi ne kawo alheri ba ya da yawa ma karu a wani zamanin waye aka yi wani mukabala da shi ce ya gane gaskiya to da galibin ba ya da niyya niyya na wato in muka ji gaskiya mu karɓa da biki ba kowa so yake ta asubanci ya dage akan ra'ayinsa ko ta ware ko ta warayi to kaga wannan ba za mu zo kawai haka nan kawai bata ma manyan dattawan mu lokaci kawai a banza wanda kuma a lokacin mun na mun ja musu lokaci kusan mutu na kara musu wasu wasu sun abin nan saboda haka dole ba za mu tsaya mu saurari wannan ba sai maganar ra'ayin ibnu taymiya da na faɗa a ra'ayin ibnu taymiya wani abidi take ke ga wanda yaje zuwa ikhtida usrat al-mustaqim wa khalaf da ashabul jahil ibnu taymiya shi abin da yake magana takaice wanda yake bukata zai sai sake dubawa ya gani malamai kuma da yawa sun yi maganganu akan ra'ayin ibnu taymiya hakikani a shekara kusan goma sha bakwai nake tsammani ko abin da kama da wannan malamin mu Muhammad Sani Umar yayi magana kan wannan so ba wani abu ne sabo ba duk in ka je ka rubuta ka fal ko ina duk malamai suka tauna kan wannan ibnu taymiya sai da ya magana cewa dama wannan abin bid'a ne amma sai yazo yana magana kan wasu mutane guda uku ana samun mutum ya kyautata niyya amma shi ya jahilci hukuncin shi bai san hukuncin ba yana can wani ƙauye ne ko wani abu da haka ta so kaka da kakanni suna yana ganin in ba a yi wannan ba to bai taɓa samun albarka ba shi kuma cikin ikon Allah in ya sake yayi in yayi kuma sai ga Allah ya biya musu su bukatunsa da yake da ya dirfafa to shi da mutum ya ke cewa to irin wannan kaga tunda hujja bata tsayin masa ba Allah zai bashi ladan kyakkyawan niyyarsa amma ba zai bashi ladan akan bid'a ba ina ne matsala wannan ra'ayin sannan kuma sai magana na biyu shine wanda ya dan san wani abu da ilimi to amma kuma shi sai ya karkata ra'ayin masu cewa halal ne na malamai ya musu takalidanci ba tare da sakacinsa ba shi yana ganin kamar magana su tafi karfi in kai magana ce ka fi siyo sani ne ka fi abu sha bata sani ne ka bi ibn abdul salam sani ne to kaga yanzu wannan shi ya yi takalidanci ma wani ne ba kuma da sakacinsa ba shi ma wannan ubangiji ba zai ba shi ladan bid'arsa ba amma kuma zai ba shi wato zai ba shi ladan biyansa sai wanda shi yana mara ido da tozali dalibin ilimi ne amma ya ta kokari saboda shubuhohi da aka sassa a cikin abubuwan daga baya ya kasa ganewa ya kasa bambancewa ya kuma ya kuma bai samu wani malami da zai zai mishi ya kusa mishi daga shubuhohin ba wannan shi ne sai cewa man addahu ijtihadahu ila ra'yin marjuh dan ba dole bane ko kai ijtihadi ka kai ka cike zuwa ga ra'ayi daidai kana iya cike zuwa ga ra'ayi na kuskure yayi ijtihadi yayi kokari yanda ubangiji ya ce masa yayi amma kuma sai ya cike zuwa ga ra'ayi wanda ke na kuskure dan inda me kace to kaga wannan irin waɗannan mutane a ubangiji da ba su ladan niyyar su kokarin su da suka yi ladan ikhlasi amma ba ladan dacewa ba kuma wannan abin da ya faɗa ya dace da hadisai na manzo Allah sai idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa akhba wa in akhba falahu ajrun wahid wannan hadisi ne ya faɗa haka wasu daga cikin malamai na sunna suna kan karamar ibn tabi'a in kari amma babu wani dalilin yin kari bayan shi yake da hujja yake da qur'ani da sunna kan wannan magana a so akwai akwai magana da ya jawo Dr. Amr Umar a wasu lokuta ya wasu maganganu a wannan magana da aka yi a kulli saraha malamai da yawa sun riga sun tabbatar cewa malam Dr. Amr Umar bai je ya mace wannan abin yanda ya kamata ba yadda ya ce kawai ai ibn tabi'a ya ce wani aka yi za a samu lada idan ba haka ya faɗa ba asance haka ba haka ya faɗa ba wanda kuma yana nuna maka cewa malami ba ko duk ga wutarsa ba yana iya zuwa wani abu ya masa wuya ai ba shi bai ba da ya zama ya jikira da fahimta miya ba wani sa kuma ya jikira da fahimta miya ya san duk inda fahimta miya in ya faɗa me yake ne saboda haka wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wannan shine abin da abin da ya kamata a rika fahimta malami ba wani malami yaro kake yana samun kuskure ya samu wanda kuma kuskure ce kaula wahida ba ba ko ta ma kan wannan dan ba da inda duk salawun da mansa yace bid'a ne kuma ka zo ka ce wai ya ce wai a je a yi bawal din kuma za a samu lada ko kuma ka bari ka bada generator waya kwar gidanka ka ce a je a yi in ayin da bai taba wannan da dai lokacin sana akwai sha'iran aya akwai waya akwai masu wannan bidiyoyi a je sai bari shi ma ya ce a je a je taimaka ga kun yaje a je amma in da baya haka saboda haka ya kamata a kula da waɗannan abubuwan cewa shi san umarnin Allah shi wannan musahabi ne ko za a bada lada amma in kawo wasu wasu abubuwa kare kare kuma na bid'a ce to da Allah ya bada ladan san manzo Allah kuma zai bada ladan kuma na bid'a ba kuma idan mutum ya zama ya fahimta cewa bana abin bid'a ne amma ya cigaba da dogewa yana yi ubangiji zai mushi sabi akan wannan abin da yake ya doge yana yi kuma duk wanda zai zama ya lalata ladan sa baki daya saboda yanzu kuma yana yi dan ikhlasi bane yanzu yana yi ne dan tsaba ya saba ga wani wata kila to kaga yanzu ikhlas ya riga ta riga ta warware um magana na karshe ina ganin kamar mu kyale wannan magana wanda ya kawo bishi komi ba magana da muka yi akan su shi shehu dairu ah kamar yadda aka sani shi faɗan suna ba kawai shi ne yake da wata maslaha ba amma wani lokaci mukan takaice mu faɗan suna muka fahimci cewa ba za a fahimci gaskiyan abin yadda take ba to amma kuma tare da haka kuma muna muna lura da yanayin wanda suwa suke tare da mu saboda mu haja muke tallatawa duk wata ko ina in za a saya shi muke yi a wannan shi kanshi a lokacin ma da na faɗi sunan matashi na faɗa fa ba wai matashi ne na faɗa dan bauchi na faɗa sunansa na faɗa makari makari yana sama da mu sosai a shekaru da sauransu amma tazarar da muke tsakanin mu mun ka sunan shi ba na jin akwai wani matsala to a harkan da na faɗa sai da na ga wasu daga cikin sun ɗiga ci sun tashi sun yi wani firgit kaman abin nan sannan kuma ana cikin yi sai ga na ga lokaci ya riga ya kure kuma masa innan dana akan ta sannan ka shike na sai ban tsaya na yi magana kan shi shi ɗaya akan wanda yake faɗa ba amma da wani muka masa rabi a wurin nan mun sha kawo cewa daga cikin wasu na cewa mu'allaf sa kama na tsariƙa yace ya fasa ce tsariƙa tijaniya mun sha kawo wannan magana ko magana su ci saboda haka in ya zama in ya zama za a iya gyaran wato kuskura wata na faɗi suna ba shi yanzu kusan ma ba wani tasiri da yake da shi ba tasiri na shi ya zama ya yanka ne baki da saboda haka yayi maslaha mu faɗa balle kuma a ni na riga na san cewa a cikin wanda muke suke tare da mu na tabbas akwai wanda su suna ganin taba shi taba babban al'amari ne saboda haka irin wannan mu kuma inda ma mun zalla cewa hadisin Abu Hurairah kici sahihain mu Musa da Isa da Imam Muhammad to inda ma bu'ithum muyassirina la wala walam tub'athu mu'assirina ni ina so nake shi wannan da bai gane ba shi ma ya gane in zan in ta zan yi hanyar zafi ko man yi hanyar sauki amma kowane sakon ba ta isa sai mu dauki hanyar sauki fara ki inda fatin zikira wanda akwai abubuwa da ake in ka ga dai wanda sai ka mun uzuri ka ga ka fahimci cewa akwai wata maslaha da ta hukunta ta ne haka kuma wani abu da baka mamaki wallahi ina fita din ina fita kan mai nisa cin gida na sarka da gida sai da aka samu wasu dattawan sun magana cewa abu na zafin fata yawa ana fita banda wanda za su zo sun Allah kai za su bi ka gida ko wanda za su kawo maka sako ma su aiko maka daga can gefe bi cewa abubuwan nan fa yayi zafi a saboda haka in ka gami wasu abubuwa akwai dalilin da muke wasu muka wannan abubuwa shi mala baka da yawa gana ɗalibin ilimi ne yana zuwa da yace yaji ba ce ya tabi'una ina hada musu guda biyu ya gane shi saka baka bukatan wani wani abun nan wannan yaji ba wannan shi na cewa ya tabi'una shi ne taruwa na maulidi wanda kuma duk kan yaka duwan tafsirin su a qabari ilmu kathir ban tafsirin su al-walid daga Abdullah ibn Abbas tafsirin su al-Hasan al-Basri tafsirin Mujahid ibn Jabr ba su taɓa cewa yanzu ma'un da shari'una ba wai ana wani taruwa ana maganan ya fi alheri akan abin da suke tarawa na dukiya abin da ake magana kenan a kwamari ka tafsirin sa yake cewa innal islam lam yad'u ilayhi shi musulunci da wazala ya kira su zuwa gare shi wal qur'an da kuma qur'ani allazi anzalahu alayhi wa ubangiji ya sauka musu da shi huwa khairu mimma jma'una ya fi alheri akan abin da suke tarawa min tuqami duniya na wata kawace kawacin duniya wa amwali ha dukiyoyinta wa kunuziha da kuma taskokin duniya wannan shine fasarar muka a lokacin nace kuma aje aje maka ba ta bai suka fasara ba ya shari'u da suka faɗa ba wannan shine fasarar ga duk ba wani taɓa cewa ya shari'u na wurin ya jima'u na aka faɗa to kaga ya je ya wani ka sabar ba ko yanzu ya fara yi ba so da haka wannan kawai ku bari ba mu bura ta samarin wannan sai mu tattauna akan shi ita wannan aya ta sautu yunus da ya rike da faɗin Allah ta'ala wa ilayhi kututu fi sabilillah aw mutum la ghafratu min Allah wa rahma khairu mimma yajma'una khairu mimma yajma'una ita ce ne da al imran ita ce ne khairu mimma yajma'una a wannan ayat ta yi musu ana maganar tara abin duniya ba wai a ji a taru ba yajma'una shine wato ka tara abu waje daya yajtami'una mu zo mu haɗa mu da jikunan baki da ada bambanci yajma'una da yajtami'una da bambanci saboda haka ba so na wani tsaya kan wannan bane saboda na san abun na ba bi ne malamai su da yawa su ta magana kan wannan har dai magana albani ta ce kaga ba wai ina buƙatar wato tsaya dan tana kan wannan ne ba saboda haka in an ga mun yi wasu abubuwa to da Allah a rika a rika dan adam ne mu a rika yin wato uzuri kan wasu abubuwa akwai abubuwan da yawa yake sa mu wasu abubuwa wanda kai baka sani ba idan ba yau da ta gaya muku ta ba sani mutane sukan bi ni gidan ba ko kuma su bi ni hanya ko kuma su yi min aike in ba ku taba sani ba an ba yau da ta yi sabani ba saboda haka shi wanda yana yin da'awa ce ya ji ya gani shi biyu yanzu ya za a yi bakin jini za a yi waye za a yi waye ka kyale shi ya ga yana kaga yana wasu abubuwa in ga kuskure ne suka gyara mushi babu laifi dukkan mu dan adam mai kuskure Allah ta'ala ya ratar da mu gashi duk mun dauki lokaci ban so muka tsara bata lokaci kan wannan matsalar ba amma dai za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala ina fata yanzu dai abun da ake ta magana na warware eh masha Allah Ahmad ibn Ali al-Maqrisi yana yi magana in za a tuna akan akwai mutane da wanda sai ma ya ga magana akan suwaye suke kamanta wasu mahalukai da Allah ta'ala to sai sai magana akan ajanibu tashabbuh janibi na waɗanda su kuma abin da suka tsana su ne su ne da akantin kansu za su ɗauki kansu su ɗauki sufan ubangiji su yafa masa su ya yi maganan girman kai shi girman kai hanya ce da kai tsaye da mutum idan bai yi da gaske ba zai bayu ya je ya zama ya tike da shi zuwa ga yin kini kama kansa matsayin kini ga ubangiji ya yi magana kuma akan wato masu masu sassaka hoto da sauransu shi yasa da yau ubangiji ya zama ya yi ya alwashin cewa a duk wanda ya zama aiki suke na sassaka hoto ko zanawa ko kaza ko kaza to ubangiji zai mishi mummunan azaba zai ji dalili shaddun nasi azaban yawmul qiyamah al musawwir da fadan Allah ta'ala da fadan manzo Allah wa man azlam yuman da aba yakhluqu khalqi wa yafi zalunci akan wanda ya tafi yana yin halitta irin halitta ta bal yakhluqu dharra su halicci kwayan dharra sun ga dama in za su iya bal yakhluqu sha'ira kuma su halicci wato kwayan alkama in za su iya ba za su iya ba dan haka ubangiji yana nuna musu cewa duk abin da suke na surantawa na waye na waye duk wannan suna kokarin kamata kansu ne ubangiji kawai za su iya ba mun yi magana mai tsawo akan hukuncin hoto na wani na zamani duk da ba shi ne maudu'in mu ba to amma tun ana yawan kawo sa muka dan yi magana a takaice kan wannan muka kuma alƙawaranta cewa insha Allah kitabun tauhid da muke karatu a cikin gidan sarkin dutse za mu zo kan wannan babin ba da jimawa ba to ana kuma za mu ƙara yalta bayanai fiye da haka almuhim dai hoto bai shiga ciki ba hoto na wannan da ake yi bai shiga ciki ba hoto na ɗauka amma ba hoto na zanawa ba ba hoto da sa AI ta yi ba akwai hoto da ake sawa AI ta yi a ɗauki hoton ka sai a je a sa ma AI sai ta yi wasu abubuwa ta yi wasu abubuwa ta tantu da hoto zane kuma wannan kaga niyya daga cikin abin da ubangiji ya hana in an sha Allah kuma za a ga me muka faɗa malam sai ce waka zalika man tashabbaha bihi ta'ala fi ismi haka zalika wanda daga cikin wanda ubangiji zai musu azaba mai tsanani shine wanda ya kamance ce niyya da Allah ta'ala a suna alladhi la yanbaghi illa lahu wannan sunan da bai kamata ga wani mutum haluki ba sai Allah ta'ala shi kadai kamalikin muluki kamar mutum ya je sanya ma kanshi suna sarkin sarakuna ubangiji shi ne sarkin sarakuna wa hakimin hukami da wato mai hukuncin masu hukunci sarkin masu hukunci wa qadil quba da alqalin alqalai wa qad tabata fi sahih har ma tabbata a cikin sahih sahihain sahih al-bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace inna akhna al-asla' inda Allah mafi wato kaskantan sunaye da ubangiji zai kaskanta wanda ya sa kansa wannan sunan rajulun shine wani mahaluki da tasamma bi shahan sha ya sanya maka kansa suna sarkin sarakuna malikal muluki wato sarkin sarakuna la malika illa Allah alhali babu wani mamallaki sai Allah ta'ala wa fi lamri a wani lafazi aghyabu rajulun inda Allah wanda yafi kowa kusa ta ubangiji wajen ubangiji rajulun shine wani mahaluki tasamma malikal amlaki ya sanya ma kansa suna sarkin sarakuna wannan hadisi da mala ya kawo hadisi da ke cikin sahihaini hadisi ne na Abu Zinat Abdullah ibn Zakwan daga Abdurrahman ibn Hurmuz al-Araj daga daga Abu Huraira wannan ya daga cikin ashabul asani na Abu Huraira wato ana kiran shi sisatul zahab wato kaman ka ce golden chain wasu wani hanya ne wanda idan malamai aka samu irin wani isnadin to malamin hadisi na iya rantsuwa ce manzala ya faɗa eh wato akwai wasu asani da in aka faɗa in aka kawo maka su a wajen malaman hadisi ba ka tantama kamar hadisin na Malik daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar wanda Imam Bukhari ya faɗa to shi ma asnadi ne na Abu Huraira shine kamar kace Abu Zina da Abdullahi ibn Zakwan daga Abdurrahman ibn Hormuz daga Al-A'raj daga Abu Huraira malaman hadisi suna jin da wannan isnad saboda duka wato fiqa ne an fiqa imamu ne an imam malami ne shakullu daga malami shakullu saboda haka koda a hankalce zaka ce waɗannan mutane za su iya kuskure Abdullahi ibn Zakwan Abu Zina zai iya kuskure Al-A'raj Abdurrahman ibn Hormuz zai iya kuskure abu hurairah zai iya kuskure a ɗabi'ance to amma yayin da suka aka bi diddigi aka tabbatar waɗannan mutane shakundun ne sun hada karatu sosai a kuskuren su a ɗari saki ɗaya suke yi to wannan yayin da suka ce matsala ya faɗa to su ma ka tantaba malaman hadisi shi yasa duk magana da ake cewa kaza na tuni kaza waye duk wannan ba wai ba ba sai ne daga cikin wato mufrot na malaman hadisi ba su malaman hadisi su suna da kara'in da yawa da suke sanyawa ko da riwaya tana fa'idatar da nazariya ce nazari ne to amma kuma za su yi cincin aka zama wato ruwa ce wacce take sahihiya ingantacciya amma a nan malam sai ce rajul ta sama bi shahan sha shahan sha sai ya zama kamar manzala ne ya faɗa amma a cikin ruwayar abin da yake tabbatacce daidai shine sufyan ibn uyayna shine ya faɗa almajirin abdullahi ibn zakwan abu sinan sai yake cewa wa mithluhu shahan sha kwatan kwatan shi manzala cewa malikan wato wato malakul amlaki da kuma wannan malakul muluki haka ba ya faɗa amma shi shahan sha maganar sufyan ibn uyayna ce yana tafsiri cewa a yaren farisawa suna cewa shahan sha wanda sakin salafuna wannan kamar wato yana cewa wannan da wannan abu ɗaya wajen haramci a haka zalika qabil quba nan fadan fadan sa yace inna akhna wanda ya fi kowa kaskanci haka yazo galibin ruwa yace akhna ma'anarsa shine awda'a أذل عند الله تعالى إن أقنع الأسماء أي أذل الأسماء وأوضع الأسماء عند الله وتولي فقوة أسكنتها ولد أبنجي ولا أبنجي سياك أسكنتها شيء shine zai dauko wani abin da kawai ubangiji shi kadai dace da wannan abin sai ya sanya maka kansa to wannan ubangiji sai ya wulakanta shi an ya mutu tun a kabari sai ya wulakanta shi za ka je kabari in aka je kuma wato kiyama a aka na wannan shine ma'anarsa kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga malamin sa Imam Ahmad ibn Hanbal yake ruwaitowa daga Abu Amr yace sa'altu Abu Amr an aqna'a fa qala awda wato wabi kaskanci da ubangiji Abu Amr anda Imam Ahmad ke magana shine Ishaq ibn Mirab ash-Shaybani babban malami ne masanin luga masanin karatun Qur'ani masanin tafsiri kusa a lokacin nan wanda san luga sosai to kuma galibi zaka samu in abin da yake zama kamar jarinsa na sanin luga shine Qur'ani ba zai za ka ya san luga amma bai san zo in kashe ka ba a qur'ani ba ba lokacin wanda ya san luga hade yake da sanin qur'ani suke sa'i zaka da masana qur'ani ne wannan ba haka suke hadewa a to shi ne fasara Imam Ahmad wannan malam sai Imam Ahmad ne wannan shi Abu Amr Isa ibn Mirat sai fasara cewa akhna'a wannan shine galibin ruwayoyi amma akwai ruwaya ta zo cewa inna akhnal asma'i akhna banda ba tare da ainun ba akhnal asma' abin da yake magana shine wato aqzahul asma'i wa afhashul asma'i wanda yake kowanne mu saboda an ne samu ruwaya da wannan da wannan din amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa al-mahfuz wanda aka fara cewa shine aqna'a wa fi lafzin a wani lafazi yace aghyabu rajulun 'inda Allah wanda ya musa ta ubangiji shine rajulun sama malikal amlaki wanda yake sanya maka suna sarkin sarakuna wannan ruwaya ce da ke sai sahih muslim ma muslim ya rubuta wannan hadisi da Abdulrazak Sanani ma mutum ya fitar ta hanyar shi Abdulrazak Sanani daga Hammam ibn Munabbi daga Abu Huraira hadisi ne duka dai sahihi ne ya tabbata shi yasa zaka ga hatta alƙalin alƙalai zaka ga manyan malamai ba sa kiran malafar gudu na alƙalin alƙalan mala bakar gumi ne zai wani shek bin ba da sauransu za su aiko mishi wasiƙa ko wani abu kamacin wani zai ce ra'ayisu ko za ta Najeriya shugaban alƙalan Najeriya ba ba cewa alƙalin alƙalai Hamid Kuzawa ba za su faɗa maka haka ba zai ce maka hakimul hukam ba sa faɗa ba sa faɗa waɗannan abu da kuma ya kamata mu kula kure da gaske wani sunaye da za su dinga wato fa'idantar da wani haƙƙi na ubangiji shi kadai to wannan duk wanda zai sanya maka kansa wannan suna din to yana ja ba fushi ne da fada wajen ubangiji malai ce wa bil jumla a takaice dai fattashbihu wa tashabbu kamanta wani mahaluki da ubangiji da ko kuma mahaluki shi ya kamanta kansa da ubangiji din ko hakikatan shirki wannan shine hakikanin shirka a bansa duk inda kaga an shirka to ba ya tsaya tsare ɗayan uku ɗayan biyun nan ko dai wani liman mahaluki ne ake ganin bari a cincina shi a kai shi matsayin manzon Allah eh matsayin Allah ta'ala ko manzon Allah ne ko annabi Isa ne ko wani ko mala'ika Jibril ne ko ma wane ne a kokarin cincina shi zuwa ga inda bai kai ba nace inda bai kai ba tunda ko wane ne inda mahaluki ne inda dan adam ne in dai bawan Allah ne aka kai shi matsayin ubangiji ai bai kai ba eh sai haka ba ba zai zama an ci mutuncin ma'aiki ba yayin da aka faɗi wannan maganar ka san yanzu mutane ba abin ba wahala ana nema a komai da zagin ma'aiki zama kamar wani shan ruwa duk abin da ka faɗa sai a ce ai yanzu ya ci mutuncin ma'aiki kaza kaza kaza kaza ya ya taɓa jarabin ma'aiki an tambaye shi me shi me jarabin ma'aiki shi me ma sani ba sakarai a haka za sai da shabbuhi kuma sai ga shi wani kamar irin fir'auna kamar shaydan iblis za ga shi so yake ya sa kansa a matsayin ubangiji shi karan kansa ya dauka kansa girman kai ya dauki ba wanda sai ya ba shi shugabanni sai da shi ya bayar a ga wannan wato ya sanya maka kansa sifa ta alkibir ya wal azaba ce in haka haka kuma ubangiji zai ji dalili kwarai da gaske amma muka ce in ka gwada guda biyu to wanda ya fi kowa laifi shi ne wanda ya tashabbuhi ba tashbihi ba wanda ya fi tashabbuhi shine wanda ya dauke siffar ubangiji sa ya rasa maka kansa ce ni za a bauta mama ko mu ke yin kaza kamar shehunai da dukkan wato kungiyar da suke za ga wasu wani na cewa wanda ya ganshi wanda ya kaza wanda ya kaza zai shiga aljanna ga ina na riga na maku shari'a ce kaza kaza za ga yanzu ya dauka shi ma yana bayarwa yana manzo Allah inda Allah ta'ala ke bayarwa shi yasa aya Allah ta'ala kira shi da shuraka annahum shuraka shar'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ikira su da shuraka wato ba ma kawai ba su tsaya suna mu maza da kini ba har Allah suke kini wani kawai dole sa ya ci ya koshi yana bayan gida yana bawali yana bacci yana sani yana jahilta amma kuma ya ce kuma shi ne rika bada dokoki yana gabatarwa da jikitarwa to nan kaga ya tashabbuhi da ubangiji shi kansa maza Allah shi kansa ba shi ne yake bayarwa a radin kansa ba cewa aka yi ya faɗa wa mutane abin da ubangiji masa wahayi bima araka Allah da abin da ubangiji ya ya sanar sheka ya nuna maka ba wai kai a ra'ayinka kai a radin kanka ba sai ka mutum ya zaka zo ya daga kawo ra'ayin kansa tunaninsa shi ra'ayinsa to wannan in ya zai bayu ne zuwa ga je mai da kansa a matsayin shi ma kini ga ubangiji wannan kuma wannan ya fi tsanani a wajen ubangiji ولذلك كان من ظن انه اذا تقرب الى غيره بعباده بعباده ما يقربه ذلك الغير اليه تعالى فانه يخطئ saboda haka ya zama duk wanda yake riyawa a zuciyarsa cewa idan ya kusa idan ta tarraba ila ghairihi bi ibadatin idan ya kusanta kansa ya kaskanta da zuka zuciyarsa da hannunsa da bakinsa zuwa ga wani Allah da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah la yuqarribuhu zalika al-ghayr ilayhi ta'ala ta yanda shi wannan wani da yake bauta shi kuma zai dauke shi ka cokam ya je ƙara kusanta shi zuwa ga wani Allah ta'ala shi din fa innahu yuqdi to wannan yayi kuskure kuskure mabayyani likaunihi shabahu bi saboda ya kamanta wani nan da Allah ta'ala yanzu wani ne ya riga ganin cewa shi yanzu ba zai iya roƙon Allah kai tsaye ba sai ya mutu da riƙar wani ba suna faɗa ba in ka kira Allah ta'ala kai tsaye amma ka kira ni sai kuma sai in kira maka Allah to wudu shi ibn qayyim ana yake cewa ina magana su ce a makarin ki mai tawa da duk wanda yake tsammanin cewa idan ta karama ila ghairihi in ya kusanta kanshi zuwa ga wajen Allah ta'ala bi ibadatin da bauta ma yuqarribuhu zalika al-ghayr ta yanda wannan shi wani da yake bauta shi zai kara kusanta shi ilahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wurin Allah ta'ala fa innahu yuqdi to wannan mutumin ya yi kuskure a haka ya yi kuskure tunani fa likawni shabahu bi saboda ya kamanta shi wani Allah ta'ala da Allah ta'ala shi ayatu ma wa akhadha ma la yanbaghi an yakuna illa lahu ya dauki abinda wannan wani ya dauki abinda bai dace ga kowa ba sai Allah ta'ala shi daya fa ashraka ma'ahu subhanahu fihi ghayrahu ta yanda wato ya gwama wannan ubangiji tare da ubangiji فبخته سبحانه حقه سي كوي ما وجي حق سنبه تاشي كدي جب هذا قبيح عقلا وشرعا kaga wannan a hankalce ya zama abu ne mummuna balle ba shari'a ka dauki wani mahaluki wanda yake shi gajiyayye ne in ka kwatanta da kamalan ubangiji ka sai dole ne mutane sun koya mana in sai mu ta bayani da yawa yanzu ana tana cewa gajiyayye ta ce ya ce mu za da gajiyayye kaga kaga duk wannan ba so ake ana a kyakkyawan manufa ba ana ana so ne a riga neman inda wato harshe zai yi tuntuɓe shi kenan a je a rike akai wannan lokaci ba tuntuɓe ba in ana maganar kamalar ubangiji akwai wanda in an kwatanta shi da kamalar ubangiji shi kamalar sa ba gajayya ce ba tawayya ce ba akwai wanda ke hukuntan wannan ba wanda ke hukuntan wannan inda ya so mana imani a zuciyarsa to shi ne ake cewa in misali ubangiji da yake kammalalle shi sai ka je ka ɗauki wani wanda bai kai ubangiji kamala ba ko da yana kamala din da gaske kamar manzon Allah misali kamar malaika jibril ka je ka ɗauki haƙƙin ubangiji ka ba shi wannan to yanzu ka tauye ma ubangiji haƙƙinsa wanda ya dace da shi shi ɗaya ka cinci da shi wannan wanda yake shi ma mabukaci ne ga Allahnsa zuwa ga matsayi na wanda shi baya bukatar kowa to kaga yanzu wannan a hankalta ma mummunan abu ne balle kuma a shari'a wannan kuma haka abin yake kamar kaskantaccen mutane mutum ne ka cinci da shi zuwa ga matsayi na manzon Allah wani wanda ke shi fajiri ne ma wataƙila wataƙila ba ma ya sallah da ƙila bai ba da shari'a ba wataƙila ma ya ce kowa kowa Allah nan ne shi abinsa amma ka rika ganin cewa shi wannan zai iya kawo maka da wasu abubuwa na manzo Allah ma bai kawo maka ba yanzu kaga yanzu wannan ai ka kici da aka ko wannan ma an mumuna abu ne a hankalce to kaga wallahi al-masal a'la kuma a mala ce walidalika lam yushri' yushra' saboda haka ubangiji bai shar'anta mana mu shirka ba walam yughfar kuma ubangiji ya yi shayar cewa ba zai kafarta ba duk wanda ya shirka ba saboda yanzu an kamanta wani gajiyayye da ubangiji kamalalle ba alamu shi malan ka fahimci wannan to ka fahimci wannan in ka fahimta to zai zama ka fahimci lubbin yadda ake ma'ala tauhidi kuma ta ina ake ma'ala ta shirka to za ka fahimce shi ma da cika cewa wa'alam kuma ka sani annan labi wannan wanda yake riya cewa annan rabba subhanahu cewa ubangiji madaukaki tsarkakacce la yasma'u lahu ba zai ji addu'an shi ba aw la yasajibu lahu ko ba zai amsa masa addu'ansa ba illa bi wasiqatin sai ta hanyar wani dan tsakiya tubli'uhu ala zalika wanda wani dan tsike shi zai ga wa ubangiji shike zai in shike da wasu maganganu zai ma ubangiji ubangiji ya fahimce shi amma kai a da ami ubangiji zai gane ka ba aw tus'alu zalika an ko shi wannan mutum shi ne zai tambaya a madadin ka fa qad dhanna billahi dhanna sab to hakika yanzu yayi ma ubangiji zato zato wato mummuna ta yadda yake tsammanin cewa ubangiji gajiyayye ne ko ubangiji rahamarsa ba ta yalwacin bayansa ba har sai wani mahaluki ya je ya yi masa lauya wajen Allah ta'ala na'am akwai lokacin da ubangiji yake ba da ludama wasu mutanen kirki su zama sun yi mashi shafa'a a wasu mutane a wajen kamar da Allah na ga ya ba shi dama amma wannan babu shafa'a da mataki ba babu ne na a ce Allah ta'ala shi bai sani ba shi magana shi ne da ke ibada ya kama Allah ta'ala ba haka ake ba shi wannan ubangiji ne so ya karrama manzon Allah ya karrama mumunai ya karrama mala'iku sai ku je ku je ta wane da wane da wance sai kuma ma ya yarda sai kuma ma ya riga ya ce kuma wani ne ne ya ka ci kai ceto a kansa mazala ba shi da dama ya ce ya wato kadai da ceton shi kadai shi yasa ba za ka ga a cikin wato hadisai na shafatul umma sai da ya je ya fadi gaba ga ubangijinsa ya yi sujjada ya yi kabarbari ya yi ma ubangiji yabo ya yi tahmidi sannan aka ce to muhammadu daga kanka wato kaga sai da ya mauta kenan sai da aka bashi sai da ya da mai izini istidani kin ubangiji sannan kuma da ya je kuma yana cikin yin ceton kuma zai zo wajen wasu mutane zai cece su sai Allah ta'ala ya ce banda waɗannan mutanen ba shi kaga sai sai da izini dole a mala yace faqar banna billahi wanna sab saboda haka to duk wanda yake ganin cewa shi ba yadda za'i ubangiji amsa masa sai ta hanyar malam wani to yayi ma ubangiji zato zato mummuna tunda wato abin da ya same shi ne yanzu yana da wato tawaya abin da yake tsamma ya kamata ya kuturce na yalwan kudurar Ubangiji, yalwan wato iko na Ubangiji cewa Ubangiji murya da za ta saka shi masa da murya. Yanzu in ka ce yanzu Ubangiji kai kai awa ya saurare ka, kamar ka ce Ubangiji ba zai saurare ka ba kenan. Kaga wannan kuma daidai ne ba. Haka zalika kuma yanzu ka tauye Ubangiji yalwan mashi'arsa, yalwa da faɗi na ganin damansa. Cewa Ubangiji duk kaskancin makaskanci idan ya roƙa in ya ga dawo Ubangiji take zai bada abu zai ba shi amsa. Ko tururuwa ne da ake gata kaskantacciya to akwai irin addu'an da za ta yi ubangiji yana jin da kuma zai biya mata bukatunta in ta yi imuwa ubangiji kuma zai nuna mata ga hanyar ki na dawo dawo ke ga hanyar ki ubangiji zai ya sanya zai mata wannan haka zalika kuma idan ka ce rungurungun sai wani mahaluki ya je ya gaya ma ubangiji cewa ga bawan ka wani na tambaya sannan ubangiji zai sani sannan kuma ya amsa to yanzu wannan kawo ya wa ubangiji zato a yalwan fadin mulkinsa ubangiji ba wanda ya tafi daga mulkinsa ba kuma wakkala wani bawan Allah a matsayin wani shine zai rikai a majalisa ba ubangiji shi kadai ne ya kadai da mallaka shi ne kadai ne ya mallaka da halitta shi kadai ne kuma ya mallaka da sarrafa arzikin bayi baki ɗaya zuwa gare su mala ce fa innahu in wannan annahu la ya'lamu idan wanda ya wannan aikin yana riya cewa da Allah ta'ala bai sani ba aw la yasma'u ko Allah baya jin addu'arsa illa bi ilami ghairihi lahu wa isma'ihi sai in wani ne yaje ya sanar da shi ya mishi iso ya je da shi kamar da ake masauran sarakuna fadhalika nafi min ilmi Allah wa sab'i kaga wannan yanzu ya kore ilimin ubangiji ya kore jin ubangiji wa kamali idraki kuma ya kore cikan riskan dukkan abin da ubangiji dukkan abin da bayi yake yi ubangiji yana riskan su yanzu ka duka kora wannan wa kafa bi zalika zamba wanda kuma ya isa dalili a wajen Allah ta'ala kina zaka ji a Qur'ani ba za ka ta wajen an ce in za ka riki in za a riki Allah ta'ala ba a ce a roƙa ta hanyar manzo Allah za ka taɓa jin wannan ba wannan wani abu ne da muka kawo shi daga baya mu ce a je a nemo shi dalili amma manzo Allah shi ce masa aka yi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a in suka tambaye ka ka ce a kusa nake kawai su roƙa zan amsa musu su roƙa zan amsa musu ba a ce wai kai din ba kana kusa da su ba to ka dinga haɗawa in ka haɗa ce shi manzon Allah shi ne saboda shi bai iya gewayewa ba salati na muka masa sai ubangiji ya haɗa masa ya kai masa sannan zai iya sani amma shi ba wanda ya ce wai bari in haɗa kaza in haɗa ba wannan mu je mu kai mu ubangiji ko malaiku ba haka suke ma ubangiji ba ubangiji ya sanya su ne dan su zama dai shaida amma ubangiji ya bi su ya bi su ya bi su sanin abin da ke makana gaba yasa baki daya wa in wannan idan ya yi tsammanin cewa annahu yasma'u ya wayara kaga yanzu idan ya kore wa ilimin ubangiji yanzu wannan ka kafirci ne yace shi yanzu ubangiji ba zai iya sararan shi bane saboda bai sani ba sai wani ya ji ya gaya mishi wannan kafirci ne baki daya shi yasa falasifa wanda suke kore wato ilimin ubangiji na filla filla al-ghazali yace to sun kafirta kuma wannan gana sai magana ce ta gaskiya wanda yace ubangiji bai sani ba to wannan kaga ya dangata ubangiji da kasa jahilci wannan baka ba ta tsaya ba baka bukatar sai an maka bayanin kafircin sa barka sharɗai dai sun cika wa in wannan idan ya tsammani annahu yasma'u wa yara Allah ta'ala yana ji yana gani walakin yahtaju ila man yulayyinuhu sai dai yana bukatan wanda zai lallabe shi wa yu'aqibu alayhi kuma zai karkato da ubangiji ya tinkari wannan bayi nasa to fa kada asa'a wannan bi afdali rabbihi wa bari to ya mura zato ga wato tanyi tanyu na ubangiji wato lokaci na ubangiji falalan ubangiji yanzu ya bude su da falalan ubangiji ya ce ubangiji ba ya balaci ta hanyar wani wa barriki da kuma alheransa wa ihsani da kuma ihsaninsa da yake mabayi wa sa'ati judihi da kuma wato yalwa na wato bai wanda yake mabayi in ka ce kai yanzu ba ai na yarda ubangiji yana gani yana ji amma yanzu in ubangiji ya fusata ni ba zan iya zuwa in tinkare shi kai tsaye ba yanzu ka ga yanzu ka mura zato ne akan wato duk yanda bawa ya kai da tabaransa to ubangiji sai ka samu ya da wata falalar da zai masa wanda tafi wannan tabaran tasa yawa to ashe ka ga ubangiji baya bukatan ka sa wani tsakiya a hakika wannan abin in ka lura zaka ga wato shi bawa yayin da yake cewa a ina bukatan wanda zai je lallashi ubangiji sannan ubangiji ya karba wannan wannan abin da ya jawo shi haka shine ya da zato ne ga Allah ta'ala sai da yake tsammanin cewa a dole shi wannan bawa ɗin sai shi ne kawai ta hanyarsa kuma kawai za a yi samu ya je ya lallashi ubangiji sannan ubangiji ya karɓi wannan bawan nasa shi kuma ubangiji wajen tuba bai ma kowa ta miki ba wajen shafa'a ne wani lokaci yakan sa wasu mutane saboda me saboda ma ya karama su wancan mutanen amma ba wai dan ba zai iya musu falalan ba sai da wannan mutum in ya ga dama duk yanda kai duk yanda kai da sabon Allah daga lokacin da kace ya ubangiji na tuba ubangiji kuma sai ce ya bi maka bai tare baya da ba ce ya bna adam law atatani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tushrik bi shay'a la atatuka bi qurabiha maghfira hatta wai bawa je hannu ubangiji a ran lahira yace da zaka zo ka gamu da ni da cikin duniya ne laifi baki daya ka je mu baka mun shirka ba in ka zo baka mun shirka ba to zan zo maka da cikin ta na gafara shi kaga ubangiji yayin da yake zai gafarta ba bawansa baya bukatar wani dan tsakiya sannan yayi sai dai kuma in wani lokaci yana yakan sa wasu bayi a tsakiya saboda kada mu shi wancan bawa saboda kuma wato hikimarsa da kuma maslaharsa ta hukunta da haka wa bil jumla malai ce a takaice dai a fa'a azamu dhunubi inda Allah mafi girman zunubi wajen ubangiji isatan wannan bi shine bawa ya muna wa ubangiji zato ya muna wa ubangiji zato ya rika cewa shi yanzu bai kai ya kawo ba shi ba zai iya tunkarar ubangiji kai tsaye ba shi ba zai shi wani shi ne kawai zai iya sa baki sanar ubangiji ya masa amma in ba shi sa baki ba ubangiji ba zai masa ba wannan yanzu kaga ka mu da zato ga Allah ta'ala to mu da zato ga wannan abin da kai wannan kaga shi ne zai bayu shi wannan mahaluki sai ka cincida shi ka kai shi matsayin ubangiji kuma daga baya to wannan kuma shine kini inda Allah ta'ala baya so shi yasa mu wannan ubangiji zato wannan yana kaiwa zuwa ga shirka ne kamar da ce a sahihaini hadisi Abdullah ibn Mas'ud yake ce yake tambayar manzo Allah cewa ayyub dhanbi a'zam yace an taj'al lillahi nidan wa huwa khalaqaka ka sanya wa ubangiji wato kini alhali shi halice ka saboda haka wannan nuna wa ubangiji to shi ke ƙara sanyawa bayi su ya samu wani bawan Allah su cicira shi matsayi na matsayi na wato Allah ta'ala shi kansa wani hada tawa'aduhum shi da ubangiji yake musu razani yake musu narkon azaba fi kitabihi akan alcin littafinsa ala isa'atin wanni bihi akan cewa akan munin masu muna akan munin na mishi zato zunubin munin na mishi zato da bayi ke masa a azaba wa'idin ya narkon azaba ya alƙawarin azaba mafi girman narko da ya a cikin Qur'ani shine za ka samu duk da masu shirka suna cikin wannan din amma wanda suka a shirkan abin nasu ya fi tsanani shine wanda shirkan nasu dalilin sun yi shirkan nasu shine muna ubangiji zato ko ya sanya wani ya kai ya kai shi matsayin ubangiji ko abin da ya kama da wannan كما قال تعالى في نقطة كما قال تعالى كما عند الله تعالى كتوى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيره إذا كما عند الله تعالى يفعل هاتشين وسورة الفتح إذا الظانين بالله ظن سكي ذاته قال تعالى ظن السوء ممونا ذاته عليهم دائرة السوء alaihim da'iratu sawi wasu malamin makaranta Abu Amr al-Basri yace alaihim da'iratu su'i da Ibn Kathir da sauransu suka ce alaihim da'iratu su'i amma dai as-sawi shine galibin makaranta suka makaranta in ka ce alaihim da'iratu sawi abin da kake magana kamar jumla ce du'a'iyya wa idiyya jumla ce da ake kamar addu'a ake masu cewa yanda suka muna nazatu munafikai da mushrikai da suka muna nazato ga mumunai kuma suke jiran mumunai a madakata suke jin cewa Allah ta'ala zai tsorata mummunan shi ba zai taimake su ba to halaka ta juyo masu su halakan ta fada musu shi ne alaihin dayar ta sau a to halaka ta tabbata a kansu kaskanci kuma ya tabbata a kansu wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ta'ala ya yi fushi da su wa la'anahu kuma ya la'ance su wa a'ada lahum jahannama kuma ya musu tanaji tanaji na wutan jahannama wa sa'at masira tunda makoma ta zama ita ce jahannama kaga anafa me ya musu wannan shine mu da su ga Allah Allah kansa sun muni na ubangiji da to sai ubangiji ya musu da kwan azaba mai tsanani yace alaihim da'iratu sawi kaga daya yace wa ghadiba Allahu alaihim biyu wa la'anahum uku wa a'adda lahum jahannam kaga hudu ita ko guda daya kamar bawa da shi ne da zai iya Allah Allah shi yasa malami alaiki magana cewa saboda haka abin da yafi wato banna bawa in ya shiga wannan kuma zama da wuya ya fito shine ya koma yana muna wa ubangiji zato ta yadda wani zai bayu ya je ya cincina wani mahaluki zuwa ga wani Allah ta'ala wa qala ta'ala an khalilihi kuma Allah ta'ala ya fada yana ba da labarin badadanin sa Ibrahim alaihi salam Ibrahim alaihi salam yace a ifkan alihatan dun Allah turidun fama wannukum bi rabbil alamin yace a ifkan alihatan dun Allah turidun yanzu kuna kirkira kuna kirkiro kira ne ma ubangiji wasu ababen bauta na ƙarya kuke ma ubangiji kuna dingina mashi wato wasu sufofi na wato na kasa fama zannukum bi rabbil alamin me zatan ku me kuke tsammanin ubangiji zai yi da ku zai muku a sakamakon wannan mummunan zato da kuke masa shine fama zannukum bi rabbil alamin wannan shine abin da qatada ya fasara da shi da sauran malamai irin su ibn abbas da at-tabari da sauransu ma zannukum annahu fa'ilun bikum in laqaytum me kuke tsammanin ubangiji zai muku yayin da kuka kuka muna musu zato kuke tsammanin cewa kawai ubangiji ba zai yi ku ku kai masa wato ku tunkare shi da bauta ba sai ta hanyar waɗannan abin da kuke bauta a ƙasa shi ne fama manzukum bi rabbil alamin wato anan ka haka anan kamar anan Ibrahim yana nuna musu cewa ubangiji ubangijin halittu shine wanda ya cancanta da bauta shi daya tunda shi ne ya kaɗaita da halittar ko haka shi ya cancanta ku bauta masa kuma shi daya saboda haka bauta ma wani Allah ta'ala da kuke yi to wannan zato kuke ma ubangiji mummunan zato yadda kuke tsammanin wannan za su amfana ko wajen ubangiji kuma kuna rage ma ubangiji wato so musa ne na kamala kuna jingina mashi wato sufofi na nakasa kuma wannan zato ne zato ne ba mai kyau ba ibn al-qayyim yake cewa ai fa ba zannukum
cewa mutum ya yi ta yaro ya roƙa maka na'am
kana da bukata ta eh laifi ne ko wannan ba laifi bane eh ba laifi bane ba laifi ba eh sahabbai suna zuwa wajen manzo Allah ya musu addu'a in ka za ka ce malam wani ko da ka fahimci miya da nagarta ya maka addu'a wannan wani abu ne da dama can tsakanin mu aidin muna mu jura shafa'a irin wannan ba za Allah ta'ala kuma ya shar'anta wannan abin da dai ake magana shine wani mutumi mutum yanzu ya- ya kafa wani bawan Allah ya rika tsammanin cewa Allah ba zai taba yi mishi ba in ba ta hanyar wannan wanan ba Allah ba zai taba yarda da shi ta hanyar wannan wanan to wannan shine yanzu ya muna da mu ubangiji zato kamar ba kamar kamar mahaifi ne da iyayen da da yaransa wani ya tsammanin cewa mahaifinsa ba zai taba yi masa alheri ba sai ta ce wani ya sa baki kaga shi saboda mahaifin shi mahaifin kaga gajiyayye ne in ya yi fushi yana bukatar wani ya zai lallabe shi kamar shi ubangiji babu wani bawansa da duk saban da yake masa sai ka samu ubangiji kuma yana da wani rahama da ya da tanyinsa tausayinsa da yake bashi arziki saboda wannan abubuwa kuma dai yin tijjaniya a da to Allah ya tsare mu ni ka yi da wani
eh da ne kuke wanda suke a yanzu wanda suke roƙo ya hada ni suka ta kuma ya ce Allah Allah ya tsare Allah ya tsare ai fa ma zannukum an yujaziyakum idza abattum ma'ahu ghayrakum yace to me kuke tsammani shi ne fa ma zannukum bi rabbil alamin me kuke tsammani sakamakon da ubangiji zai yi muku idan kuka bauta ma wani sa wa manantum kuka yi tsammani annahu yahtaju fil istila'i ala darurati ibadihi liman yakuna baban lil hawaij ilayhi wa nahwi dhalika kuka yi tsammanin cewa shi ubangiji yana bukatar wato fil istila'i ala darurati ibadi akan wanda zai mishi duka mishi tsinkaye akan bukatun bayinsa liman yakuna babu lil hawaiji lai zai sa wani mutum ya zama kofa zuwa gare shi me kuke tsammanin ubangiji ya muku in kuka ce ubangiji wani shine kofar ku zuwa ga Allah ta'ala ba ubangiji shi kadai kawai da addu'a da za ku yi ba me kuke tsammanin ubangiji ya muku idan kuka hadu da wato ubangiji a irin wannan hali wa hada bi khilafil muluki wanda kaga sabanin sauran sarakuna fa innahum mahtajun ila wasa'id daruratan su sauran sarakuna suna buƙatan dama wasu ƴan tsakiya dole ba ba za su iya fita daga buƙatuwarsu zuwa ga sau- wato wasu ƴan tsakiya ba li hajatihim saboda buƙatan da suke yi na ba Allah ta'ala bai sanya su sun gewaye komi da komi da komi a ilimi ba wa ajizihim da kuma gajiyawansu wa da'afihim da kuma rauninsu wa qusur ilimi da kuma karancin ilimin su an idraki hawaijil muqarrina akan wato su riski su fahimci buƙatan wanda suke cikin halin kunci da buƙata kamar shi ubangiji kaga ba buƙatan wannan yayin da kace Allah ta'ala ba zai yabe maka ba sai wani ya sa baki kamar kana cewa ne ubangiji dole ah, ba zai iya sanin wannan abin da kake ciki ba da bukatunka sai ya sanya maka wani mutum idan tsakiya wannan kaga wannan kaga kamo na ubangiji zato kamo na mushi kamalansa da kuma gewayewan iliminsa da kuma faffadan iliminsa da kuma faffadan rahamansa da kuma faffadan yalwansa da kuma tanyinsa da tausayinsa a lokacin eh, to ina ganin Uh, insha Allah za mu zo za mu sai mu tashi a gaban wannan aya dai mu ƙara dawowa bayan sai mu wannan yanayin da lokaci yayi uh, abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusura ta ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad uh, akwai saura a to eh to abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusura ta ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Thank you.